أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا خلق كل شيء وهو فوق كل شيء لا كشيء في شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير تبارك الله في علياء عزته وجل معنى فليس الوهم يحويه فجوده واسع لا شيء يشبهه ولا شريك له لا شك فيه لا كون يحصره لا عون ينصره لا كشف يظهره لا جهر يبديه حارت جميع الورى في كنه قدرته وليس تدرك معنى من معانيه سبحانه وتعالى في جلالته وعز لطفا تعالى في تعاليه يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان اشرح به صدري لمعرفة الهدى وعصم به قلبي من الشيطان واحطط به وزري وأصلح نيتي واكشف به ضري وحقق شاني طهر به قلبي وصف سريرتي أجمل به ذكري وأعلي مكاني أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان وغمرتني وسترتني وجبرتني وغمرتني بالفضل والإحسان ولقد مننت علي ربي بأنعم مالي بشكر أقلهن يداني فلك المحامد والمدائح كلها بخواطري وجوارحي ولساني وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وحبيب الله وخليل الله وصفي الله وخيرة الله من بين الخلق أجمعين بلغ العلا بكماله سبق الندى بنواله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله وسلم وبارك وأنعم على رسول الله والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى بين الورى كمحمد أدم الصلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما ودون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد قد لامني فيه الجهود ولو ترى معنى الحيام به لكان مساعدي فأنا المحب ومهجتي لا تنثني عن وجدها وحيامها بمحمد يا رب صل على الحبيب محمد واجعله شافعنا بفضلك في غد فلقد علمتك منعما متفضلا فلذا دعوتك فاستجب لي سيدي الله زاد محمدا تفضيلا وحباه فضلا من لدنه عميما نادى العباد نداء صدق آمن صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم حينا على سنة رسول الله وأمتنا على ملته وحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه اللهم اسقنا من حوضه المبارك شربة هنية روية مريئة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله واعلموا أن تقوى الله عز وجل ما باشرت قلب امرئ مؤمن إلا وصل اتق الله فتقوى الله ما باشرت قلب امرئ إلا وصل ليس من يقطع طرقا بطلا إنما من يتق الله بطل يقول الله تعالى في محكم تنزيله أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب إنما يتذكر أولو الألباب أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أيها المسلمون هنيئا لمن هداه الله للإسلام وعاش مسلما مستسلما لله رب العالمين متمسكا بتعاليم الإسلام ومات على الإسلام فقد فاز بذلك فوزا عظيما لأن نعمة الإسلام لا تساويها نعمة كل النعم جميع النعم تضمحل في بحر نعمة الإسلام فالإسلام نور أشرق على الدنيا وشهد التاريخ بإنارته وإن كان حقاد الإسلام اليوم وحساده يرونه خطرا جسيما وأنه يهدد الأمن ويسبب الإرهاب والتطرف والاعتداء والانتحار والتشدد وغير ذلك من الألقاب التي لا معنى لها إلا تشويه صورة الإسلام والمسلمين ولا يزيد ذلك للإسلام إلا انتشارا وفشوا وظهورا وسموا ورفعة وعزة فرحم الله أبا إدريس يوم أن قال يخاطبني السفيه بكل قبح فأكره أن أكون له مجيبا يزيد سفاهة وأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا هي الحنيفة عين الله تكلأها فكلما حاولوا تشويهها شاهوا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون فالعجب ممن يرى سهولة خلق سفينة صنعها الله عز وجل وتجري باسم الله وبعين الله وربانها خير خلق الله لا إله إلا الله وإذا أراد الله هلكة نملة سمت بجناحها إلى الجو فالإسلام أيها المسلمون هو دين الذي ارتضاه الله لعباده ورضيت لكم الإسلام دينا وهو الوحيد الذي تخرج به عن دائرة الخاسرين يوم القيامة ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين وهو الكامل الشامل الكافي المحكم المنظم المرتب المجمل المنمق المحسن المزين المفخم المعظم الكفيل الضامن المخلد الباقي شاء من شاء وأبى من أبى رضي من رضي وكره من كره ساء من ساء وسر من سر فشريعة الإسلام أفضل شرعة دين النبي الصادق الأدنان هو دين رب العالمين وشرعه وهو القديم وسيد الأديان هو دين آدم والملائكة قبله هو دين نوح صاحب الطوفان وله دعا هود النبي وصالح وهما لدين الله معتقدان وبه أتى لوط وصاحب مدين فكلاهما في الدين مجتهدان هو دين إبراهيم وابنيه معا وبه نجا من نفحة النيران وبه حمى الله الذبيح من البلى لما فداه بأعظم القربان هو دين يعقوب النبي ويونس وكلاهما في الله مبتليان هو دين داود الخليفة وبنيه وبه أذل له ملوك الجان هو دين يحيى مع أبيه وأمه نعم الصبي وحبذا الشيخان وله دعا عيسى بن مريم قومه لم يدعهم لعبادة السلبان والله أنطقه صبيا بالهدى في المهد ثم سما على الصبيان وكمال دين الله شرع محمد صلى عليه منزل القرآن الطيب الزاكي الذي لم يجتمع يوما على زلل له أبوان الطاهر النسوان والولد الذي من ظهره الزهراء والحسنان وأولو النبوة والهدى ما منهم أحد يهودي ولا نصراني بل مسلمون ومؤمنون بربهم حنفاء في السراء والإعلان بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وحبيبه صلى الله وسلم وبارك على رسول الله اللهم ارزقنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي العمل متابعته وفي النوم رؤيته وفي الجنة مرافقته برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين ثم أما بعد أيها المسلمون فلما كان دين الإسلام هو دين الله ودين ملائكته ورسله وجميع الصالحين كتب الله له البقاء والخلود وجعل لرسله واتباعهم وجنده المؤمنين العزه والغلبه والنصر والنصر والتمكين وجعل ما يصيبهم من الاذى في سبيل الله ايه وحكمه لتمحيص المؤمنين الصادقين وظهور المنافقين المخادعين قال الله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون وقال الله عز وجل إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز وقال تعالى ألا إن حزب الله هم المفلحون وقال تعالى فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال تعالى وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقال تعالى إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وقال تعالى ولينصرن الله من ينصره وقال تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال تعالى يا أيها أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب ألا إن نصر الله قريب وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وقال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وقال تعالى وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد وقال تعالى فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم وقال تعالى فلا تهنوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين وقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وقال تعالى وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين وقال تعالى والله غالب على أمرهم ولكن أكثر الناس لا يعلمون أيها المسلمون هذه آيات بينات وبراهين ساقعات وحجج قاطعات دامغات تدل على أن النصر والتمكين والعز لله ولرسوله وللمؤمنين ولا شك في ذلك فالحق منتصر وممتحن فلا تعجب فهذه سنة الرحمن مهما دجى الليل فالتاريخ أنبأني أن النهار بأحشاء الدجى يثب إني لأسمع وقع الخيل في أذني وأبصر الزمن الموعود يقترب نسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين وأن يحشرنا في زمرة المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم من ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فشق عليه اللهم من ولي من أمرنا شيئا فشق علينا فشق عليه اللهم من ولي من أمرنا شيئا فرفق بنا فارفق به يا رب العالمين اللهم احفظ بلادنا النيجر واجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل الدائرة عليه واجعل تدبيره في تدميره يا رب العالمين اللهم ارفع راية الإسلام الإسلام في النيجر اللهم ارفع راية الإسلام في النيجر اللهم ارفع راية الإسلام في النيجر وارفع راية الإسلام في كل مكان برحمتك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم رد على أعداء الإسلام كيدهم كما رددت على أصحاب الفيل كيدهم اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم صل على محمد وآله وصحبه أجمعين أيها المسلمين abinda hutuba ta yi bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da jinjina da yabo da taɗi na musamman zuwa gare shi da salati da sallama ga manzon tsira sallallahu alaihi wasallam hutuba tana bayani a kan cewa mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah a cikin rayuwarmu gaba ɗaya mu sani cewa jin tsoron Allah wato shine babban abin da yake tsiratar da mai shi babu wani ɗan adam wanda zai sanya tsoron Allah a cikin zuciyar shi face sai Allah ya ba shi damar isa inda yake so ya isa ba jin tsoron Allah shi yake baka damar ka isa zuwa ga Allah salim alim saboda ka bi tsoron Allah cikin al'amuran mu baki ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala a cikin littafin shi mai tsarki yana cewa afaman sharaha Allahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbi shi yanzu wanda Allah ya yalwata kirjin shi ya buɗe kirjin shi ga musulunci ya karɓi musulunci ya gamsu da musulunci ya yadda da musulunci shine addini mafifici ya zama kamar wanda ba shi ba fa huwa sai Allah ya ce shi wannan mutumin ala nurin min rabbi yana akan wani haske na musamman daga ubangijin shi Allah maɗaukaki ya ce awa man kana maitan shi yanzu wanda yake matacce fa ahayainahu sai muka rayar da shi malamai suka ce wanda yake mataccen nan aka rayar da shi sai suka ce shine Umar bin Khattab domin lokacin jahiliya yana cikin wato rayuwa irin ta jahiliya yana cikin wato al'amurra irin na jahiliya amma da Allah ta'ala ya shiryar da shi ya sanya shi a cikin haske na musulunci sai ya zama cikakken mai adalci duk zahin shi duk yadda zuciyar shi take gaugawan hawa ya tsaya ya bi musulunci sau da kafa baya ƙetare umarnin Allah da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala a cikin littafin shi mai girma yake cewa afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma shin yanzu wanda yake da ilimi ya sani cewa abinda aka sabkar maka daga ubangijinka shine gaskiya shine daidai yana zama kamar wanda makaho ne kaga anan Allah ya ce duk musulmin da ya imani da Allah ya bi manzon Allah wato wannan masani ne wayayye ne ya san abin da yake wanda yake sabanin haka makaho ne duk yadda yake ganin yana da ide yana da tunani yana da masani yana da wayewa makaho ne ɗiɗɗiɗɗif yake tafiya cikin lamarin shi kuma sai ya cimma haka a cikin wani lungu daga cikin lungunan rayuwar shi a cikin alkur'ani allah maɗaukakin sarki ya ce a fanaja adul musulmi na kalmujirmi shin yanzu mun sanya musulmai wanda suka yarda da allah su zama daidai egalitai da su da mujirmai lalatattu Allah ya aza tambaya sai ya ce malakun kaifa tahkumun me ya same ku don me kuke irin wannan hukuncin am lakum kitabun ko ko kuna da wani littafi ne am lakum kitabun fihi tadrusun ko kuna da wani littafi daban wanda ba na Allah ba wanda cikin shi ne kuke dauko darasi inna lakum fihi lama takhayyaru an ba ku oke an ba ku damar duk abin da kuka zabo ku zo ku aiwatar ba cikin littafin Allah ba inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun alaina Allah ce koko kuna da wani alƙawari da kuka yi da mu balighatun ila yawmil qiyama wanda alƙawarin zai kai har zuwa ranar alƙiyama Allah ya dauka da ku ba za a warware shi ba inna lakum lama tahkumun domin haka ne kuke zartar da hukuncin da kuka ga dama sai Allah ya ce salmu a tambaye kafirai ayyuhum bi zalika za'im wane ne wanda yake farkon fara raya wannan lamarin wane ne farkon fara raya wannan lamarin waye ya lamunce a yi hakan salhum ayyuhum bi zalika za'im Allah ta'ala wato ya nuna girman addinin musulunci cewa kuma kwata-kwata shi Allah a tsarin shi ba zai sanya musulmi bai zama daidai da wanda ba musulmi ba don haka ayoyin nan gaba ɗaya suna karantar da mu ni'imar musulunci da kuma girman musulunci duk wanda Allah ya shiryar da shi ya zama musulmi barkan shi ya huta duk wanda Allah ta'ala ya ganar da shi musulunci kuma ya rayu musulmi yana mai riko da dokokin musulunci wato wannan ya huta Allah ta'ala ya zaɓe shi kuma ya hihita shi don haka ya samu babbar rabo wanda yake mai girman gaske mu sani ɗan uwa musulmi Allah yana yi mamu ni'imomi ga sunan masu yawa amma kaf cikin ni'imomin Allah babu wata ni'ima da take iya zawa daidai da ni'imar musulunci shi yasa da inda aka raba ka da musuluncinka da inda aka tabarbar ma da addinin ka na musulunci to ka sani duk abin da ke da kai bisa rayuwar nan tabarbararre ne inda akwai hankali gare ka addinin ka na musulunci da inda ya lalace wallahi tallahi babu abin da ya ma saura duniyar nan mutuwa ta fi sauki sauki gare ka domin babu wata ni'ima da take daidai da ni'imar musulunci babu ni'ima wadda take daidai da ni'ima ta musulunci dukkanin ni'imomin Allah da yi ma dan adam da za a sanya su a cikin tekun ni'imar musulunci da bi sun ɓaci saboda haka musulunci ita ce babban ni'ima wanda ya kamata mutum in ya samu kanshi musulmi ya ƙara riƙewa ya ƙara dagewa wato ko mutum bai yi karatu ba da a ce zai ɗan yi yawo cikin duniya wallahi sai ya gano musulunci ni'ima ce wadda babu ni'imar da take daidai da ita ka tai ka yi yawo cikin duniya ka zaɓi ƙasar da take birge ka ta arna ka tafi ka ga yadda suke cin alade da jaki da kare yadda suke fitsari da katsaye suke shan giya yadda rayuwarsa take lalatatta taɓarɓararra zina bisa titi lalaci ko'ina lokacin za ka gano gaskiya musulunci babban ni'ima ce saboda haka musulunci haske ne wanda tun lokacin da ya bullo a cikin wannan duniyar wato yake haskaka ta tarihi yana shaida da hasken da musulunci yake da shi da kuma yadda musulunci yake haskaka duniya duk da kasancewar yanzu muna zamani wanda mahassadan musulunci da maƙiyan musulunci da karnukan farautar turawa masu yaƙi da musulunci sun ma musulunci taruru kuma sun mai taron dangi duk duniya babu abin da ake nunawa da ɗan yatsa sai musulunci duk inda za ka nufa a cikin duniya yanzu sai ka samu musulunci tamkar wani tsuntsu ne wanda aka cire masa hukahukan shi an hana shi ya tashi tsuntsu ne da hukahukan shi amma an hana shi tashi an cire mai hukahukai haka musulunci yake don haka yanzu duk abin da aka kwaso aka karkara da baki na ƙarya ko na shirme ko na ƙazahi za a jingina ma musulunci da musulmi to don me ba za ka yi haƙuri ba kai musulmi addinin ka yana da girman da ya cancanci ka haɗu da wannan jarabawa in aka ce ta'addanci babu inda ake kalla yanzu duniya sai cikin musulunci da musulmai in aka ce tsatsauran ra'ayi babu inda ake dubawa sai cikin musulunci da musulmai in aka ce tsanani babu inda ake dubawa sai cikin musulunci da musulmai aka ce kunar bakin wake babu wanda ake kalla da wannan mugun abun sai musulunci da musulmai wato musulunci yanzu shine abin kyama shine abin dar dar wanda ake ganin bala'i ne kata'i ne jaraba ce sababi ne dole a ɗauki matakan tsaro da matakan tsari a gare shi wannan fa musulunci saboda girman addinin musulunci ake mai wannan tsangwame na za ga musulmi shi ake ce ma ɗan ta'adda alhali inda adalci za a yi duniya babu ɗan ta'adda duniya babu ɗan ta'adda kamar kahuri kahuri shi ne babban ɗan ta'adda don musulmi ba masu iya kera makamai ba sai da kahure suka kera to me yasa suka kera su in ba dan ta'addanci ba da za a tsayawa a yi nazari na hankali in akwai hankalin da gaske da za a gano duniya babu ba ya yi wa a nuni addinin musulunci wanda sunan shi ma yana nuni akan kwanciyar hankali da aminci da zaman lahiya a nuna shi a ce shine addinin ta da hankali da kwaramniya saboda haka wato wa'annan sunaye ta'addanci tsatsauran ra'ayi tsanani wato da sauransu duka sunaye ne waɗanda aka ƙarƙara ana jingina su da musulmi alhali duk wanda ya karatun tarihin sunayen ma sai ya ga asalinsu ba su da alaƙa da musulunci waɗanda aka fara jefa masu wasu masu bincike cewa suka yi wannan sunan na ta'addanci da tsatsauran ra'ayi an fara amfani da shi ne wato tun mil wato tun mil lokacin da aka yi revolution na faransa kenan tun wannan lokacin ne wannan mutanen da suka yi tawaye ga faransa suka nemi yancin kansu su ne farkon wanda aka fara ce ma 'yan ta'adda aka fara ce musu masu tsatsauran ra'ayi sannan tarihi da ya taho ya taho duk wasu manya-manyan 'yan ta'adda da masu tsatsauran ra'ayi wallahi ga cikin musulmi ba ne farko-farkon samun su sai ka yi bincike ka yi bincike ka bi layi ka bi layi da kyal da su goshi sannan ka kawo ga wasu musulmi su ma sai ka ga saba ma dokokin musulunci ne suka yi suka je suka yi wani abu wanda ya zan yi wa musulunci bakin jini amma saboda musuluncin dai shine manuha ya zama shine aka hirenawa shine abun wulakantawa sunaye miyagu da na ubba miyagu sai ga ana jifar musulunci da su domin wanda bai shiga ba ya yi nisa da shi kar ya shiga wanda yake ciki shi kuma da kanshi ya ji bakin ciki da kyamar musuluncin nashi to ina wanda ya san ko meye musulunci sai dai a kashe tsohuwa akan tautawarta ba gudu ba ja da baya game da riko da addinin ka in ka san ko menene musulunci amma idan baka san ko meye musulunci ba ta ka guda tana budda ka daga cikin shi don haka wato musulunci addinin musulunci sharri da ƙadahi da ƙarya da hassada da ƙeta bai ƙara mashi komi fa sai ɗaukaka da watsuwa domin da an yi ma musulunci ƙarya an ce ta'addanci ke da kwai ciki lokacin ma wani wanda bai taɓa sanin ko me musulunci zai tashi tsaye ce shi sai ya yi karatu reshar shi za yi sai ya gano wani ne ne musuluncin nan haka lokacin zai ga abubuwan da musu ashe musulunci shine ke hana ta'addanci shi ke hana ƙarya shi ke hana sata shi ke hana zina shi ke hana cin amana shi ke hana wato duk wasu miyagun ɗabi'u masu taɓarɓarar da zamantakewa duk wata hatsaniya da kwaramniya duk wani tashin hankali tarzoma ashe addinin musulunci shine ke yaƙi da wannan lokacin da ake ma musulunci ƙarya aka ce addini ne na tsantsauran ra'ayi lokacin wani zai tashi sai ya karance shi ka'in da na'in in kau ya karance shi wallahi shiga shi zai da haka kenan ƙaryar da ake ma addini da sharrin da ake ma addini baya ƙara mai komi sai watsuwa da fantsama da ɗaukaka da izza da nasara da galaba haka addinin Allah yake tun fil azal makiya za su mai sharri da ƙarya da ƙadahi su yaye yaye su jingina mashi kuma sai ya ƙara yin sama imamu shafi'i Allah yi mai rahama yace yukhatibuni safihu bi kulli qubhi yace wawa yana mini magana yana faɗa mini miyagun maganganu kowane iri ya kwaso fa akrahu an akuna lahu mujiba yace ni ko sai ina kyamar in ma bashi amsa kawai sai in bar shi da bawancin shi yazidu safahatan shi yana ƙara wauta wa azidu hilman ni ko ina ƙara tauriya ka udin yace kawar misali karan wuta ne kamar iccen turaren wuta ne za da hul ihraqu tiba haga ana kona shi yana ƙara ƙamshi to haka musulunci yake kana nuna mai kyama da tsangwama yana ƙara fantsama yana ƙara mimmiƙewa cikin duniya mutane suna ƙara talallaba shi da runguma shi haka addinin musulunci yake domin addinin Allah ne Allah yake tsaron kayan shi ba wani ɗan adam ba balle ka ce in ka kama wancan ka bige daga yau shi kan nan musulunci ya daina tahiya Allah ne ke tsaron shi wallahi babu wani ɗan adam wanda ba a ma'aikin Allah da aka turo da addini ya bar duniya ba a daina addini ba waye zai bar duniya a daina addini a yau ya bar duniya amma addini watsuwa yake ta yi kullum kamar sabo yake ba a daina sallah ba tun da manzo Allah sallallahu alaihi duniya har zuwa yau shi dai kawo addini ya bar duniya ana yi wane ne wanda zai bar duniya ko ya kusa addini ya samu tawaya babu amma dai Allah ta'ala ya ɗauki alkawarin cewa tabbas kafirai yuriduna suna nihin an yi tafi unuwar Allah su bice hasken Allah wa ya aballa shi ko Allah ya ƙi illa an yi timma nura sai ya cika wannan hasken nashi walau kare hal kafirun ko da kafirai ba su so ba huwa allazi arsala rasulahu shine Allah da ya turo annabin shi bil huda da shari'a wa dinil haqq da addini na gaskiya don mi dan ya tsaya cikin gari guda yuzhirahu ala dini kulli domin ya fifita shi ya ɗaukaka shi akan kowane addini walau karihal mushrikun ko da mushrikai ba su so ba haka za a yi Allah ne ya ɗauki alkawari garanti ne musulunci sai ya ɗaukaka kuma sai ya fi kowane addini zancen ya dawo yana kunnen doki da wani addini bai taso ba ya fi gaban nan sama ce wa zai nuna ma sama tsawo saboda haka wuciyar raƙumi ta yi nisa da ƙasa abin mamaki yana ga wanda yake ganin ma cewa wai cikin sauƙi yana iya huje jirgin ruwa ko ya rarake jirgin ruwan da ubangiji subhanahu wata'ala shi ya kera shi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mai jagorancin jan jirgin ruwa kana ganin yana guduwa cikin sauƙi wannan jirgin ruwan jirgin ruwan da ubangiji ya kera kayan shi ya sanya annabi muhammad fiyayyen halittun shi shine jagoran da zai shiga gaba a bi shi a baya kana ganin cikin sauƙi wannan jirgin ruwan yana huduwa baya huduwa sai dai kawai kamar yadda masu karin maganar larabawa suka ce idan allah ya yi niyyar hallaka tururuwa da kanta take tashi sama da hukan-hukanta da kanta za ta tashi sama sai ta ɗora ganin kamar ta sha ashe lokacin hallaka ta ne da taɓarɓarewar lamarinta ya zo ashe lokacin rugurgujewar lamarinta ne don haka mu sani cewa allah ta'ala shi ya yarda da wannan addinin na musulunci shine addini kamar yadda ya ce wa razaitu lakumul islam dina allah ta'ala wato ya sanya wannan musulunci shi kaɗai ne tallin tab addinin da in ka yi shi za ka fita daga cikin tawagar 'yan asara ranar alkiyama in ko ka ƙin shi baka isa ba ka yi dubara ka hudda kanka daga cikin 'yan asara domin Allah ta'ala cewa yayi wa man yabtaji ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al khasirin duk wanda ya karbi wani addini duk wanda ya nemi wani addini wanda ba musulunci ba Allah ya ce ba a karba mai kuma a lahira yana cikin waɗanda suke yan asara ne haka ayatul alkhasiri na yan asara kenan in dai baka yarda da musulunci ba karin gume shi ka karbe shi ka bi shi sau da kafa to ba haka iya motsi ko dubara wanda zaka fidda kanka daga cikin masu asara ranar alƙiyama Allah ya riga ya tabbatar da haka addinin musulunci shine cikakken addini wanda bai buƙatar modifi cikakken addini gyararre bai da buƙatar gyara shine kammalallen addini isasshe wanda ya isa da kanshi addinin musulunci shine addinin da aka bayyana komi dalla dalla kwatta kwatta filla filla a cikin shi bai da buƙatar gyara addinin musulunci shine addinin da Allah ya girmama shi ya ɗaukaka shi ya fangama shi shine addinin da yake lamunce mu duk wanda ya yi shi tsira da cikakkar rayuwa mai daɗi a duniya kuma lahira ya tashi cikin darus salam shine addinin da aka lamunce cewa tabbas zai dawwama babu wani addini wanda aka ce zai dawwama har zuwa tashin alƙiyama sai musulunci kenan in an ce zai Allah ya ce zai dawwama kai ka ɗaura ganin ka iya dankwame shi dawama za ya yi da ka zancen tsangwama da takura da matsala kama daina wahalar da kanka in dai musulunci za kama Allah ya ɗauki alkawarin cewa tabbataccen addini ne na dindindin wannan kuma ko ka so ko baka so ba ko ka yarda ko baka yarda ba ko ka gane ko baka gane ba haka abin yake addinin musulunci shine addinin da zai tabbata dindindin don haka nan saboda me yasa saboda wannan addini shine addinin Allah da kanshi Allah ba ya da addini sai musulunci addinin Allah ne addinin mala'ikun Allah ne shine addinin da annabi Adamu ya bauta ma Allah da shi addinin musulunci addinin musulunci shine addinin annabi Nuhu shine addinin annabi Lutu shine addinin annabi Shu'aibu shine addinin annabi Ibrahim da ɗaɗan shi Isma'ila da Ishaqa shine addinin da saboda shi Allah tsiratar da annabi Ibrahim daga wuta aka tullaci cikin wuta ruran rakun nan na mai ƙarfi mai ruruwa kuma ya taso saboda kakal ya fito ba abin da ta mai saboda musulunci ne domin saboda wannan addinin ne Allah ta'ala ya tsiratar da wani annabi daga yanka an kada shi za a yanka saboda karfin musulunci ne ya tashi ba a yanka ba kuma ya ci gaba da rayuwa saboda kakal saboda karfin musulunci ne wato Allah ta'ala ya sanya da annabawan shi musulman wato addinin su musulunci annabi yahaya da shi da mahaifiyar shi da mahaifiyar ba su da wani addini sai musulunci haka annabi isa kaka yi tsammanin annabi isa ya zo da wani addini a duniya banda musulunci shi ma musulunci ne kiran mutane zuwa gare shi wannan dai karance karancen na musulunci da kaji da bautar Allah shi kadai haka ta tsarin addinin Allah yake saboda haka Allah ta'ala ya cike wannan annabin da addinin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda shine mahihitan annabawan shi don haka wato babu wani cikin annabawa wanda ya addinin yahudanci ko nasaranci ko ya addinin bokanci ko ya addinin yan bori ko ya addinin dukkanin su gaba ɗaya musulunci ne suka yi babu wani annabi wanda ya zo da wani addini wanda don haka ya mu musulmi idan ya zama da musulunci addinin Allah ne idan mun gane cewa musuluncin addinin mala'ikun Allah ne da annabawan Allah da manzannin Allah kan nan wannan zai sa ba za mu yi mamaki ba da Allah ta'ala ya ɗauki alƙawarin cewa cin nasara da galaba da rijayi kullum yana ga musulunci wannan musulmi ya kwantar da hankalin shi lus addinin musulunci babu wanda ya taɓata shi kuma duk yanda aka yi sama aka yi ƙasa aka kada aka raya aka murtuka aka motsa addinin musulunci yana nan daren taƙam domin ƙur'ani bai canzuwa daga cikin shi ne ake ɗauko abun hadisan manzana sansallan suna nan shine musulunci saboda kenan musulunci garanti ne da tabbas cewa yana nan babu abin da zai same shi babu wani mutum wanda isa ya bata musulunci ko ya gyara shi ma to Allah za kama gyara kenan kace ka gyara don haka musulunci yana nan Allah ya ɗauki alkawali cikin Qur'ani ayoyi suna nan buguguwa birjit inda Allah ta'ala ya tabbatar da cewa kullun nasara tana nan ga annabawan shi tana nan ga masu imani tana nan ga rundunar shi tana nan ga tawagar da suka bi annabawa don haka daga cikin ayoyin nan Allah ta'ala yana faɗi cikin littafin shi mai girma ya ce walillahi al'izzatu wa rasuli Allah shi yake da izza da annabin shi walil mu'minina sannan izza ta masu imani shi har kullum to in kaga wani yana ganin a ba haka bane to munafiki ne walakinnal munafiqina la ya'lamun Allah ce sai dai su munafikai ba su ma sani ba har yanzu ba su iya gano cewa ba ashe izza ta wanda yake Allah ce Allah ta'ala ya faɗi cikin littafin shi mai girma ya ce innal ladhina yuhaduna Allah wa rasulahu lalle waɗanda suke ƙoƙarin saba ma Allah da manzo yuhaduna malaman tafsiri suka ce shine suna ƙoƙarin Allahu fi haddin wa hum fi haddin akhar Allah yana gehe guda su ma suna gehe guda ba su san alaka ina ƙoƙarin saba ma Allah da manzon shi dokar Allah daban dokar su daban hukuncin Allah daban hukuncin su daban tsarin wanda suke ƙoƙarin sai sun saba ma Allah da manzon shi ta ko'ina Allah ya ce ula'ika wa'annan fil azali suna cikin mafi kaskantaccen bayi kana neman kaskantacce wulakantacce neman wanda shi so yake sai ya yi kokowa da dokar Allah Allah ya ce kataballahu Allah ya wajabta kuma ya rubuta ya tabbatar da cewa la'aghliban nan wallahi sai na rinjayi in ji Allah ana wa rusuli ni da manzannina kuma Allah ya ce shi ne ƙarfi ne a surai Allah ta'ala ce ala ku saurara inna hizballahi humul muflihun lalle waɗanda suke ƙungiyar Allah wannan su ne masu samun babban rabo Allah ta'ala ya ce ya ƙarfafa masu imani akan maƙiyansu fa asbahu sai masu imani suka waye gari zahiri na su ne bisa su ne masu rinjaye Allah ya ce tabbas haƙƙi ne akan mu sai mun taimaki masu imani Allah ta'ala ya ce wato lalle ne mu inna la nansuru rusulana lalle mu sai mun taimaki manzannin mu wallazina amanu da waɗanda suka yi imani sai mun taimake su fil hayatid duniya a cikin rayuwar duniya wa yawma yaqumul ashhad haka ma ranar da masu shaidu za su tsayi duka Allah sai ya ba su nasara Allah ta'ala ya ce duk wanda yake taimakon addinin shi wa la yansuranna Allahu man yansur tabbas shi Allah ya taimaki wanda yake taimakon addinin shi Allah ta'ala ya ce wa laqad sabaqat kalimatuna haƙiƙa kalmar mu ta riga ta gabata li ibadin al-mursalin ga bayan mu manzanni wace kalma ce innahum lahumul mansurun lalle su su ne masu samun nasara wa inna jundana kuma lalle tawagan mu inji Allah lahumul ghalibun wallahi su ne masu samun galaba su ne masu rinjaye Allah ta'ala ya faɗi cikin Qur'ani mai girma yace an jarraba annabawan da suka gabata har sai da annabi da kanshi yake cewa da shi da wanda suka yi imani mata nasrullah mai yaushe taimakon Allah zai zo matsala ta yi yawa fitin tunu sun yi yawa Allah ya ce masu ala ku saurara inna nasrullahi qarib lalle taimakon Allah yana nan kusa Allah da kanshi ya faɗi cikin suratul nur yace wa'adallahu alladhina amanu minkum Allah ya yi alkawali ga waɗanda suka yi imani daga cikinku wa amilu salihatu kuma suka aikata ayyuka na ƙwarai la yastakhlifannahum fil ard wallahi sai Allah ya mayar da su a cikin ƙasa sai sun maye ƙasa wa la yumakkinanna lahum dinahum allazi tadalahum kuma wallahi sai Allah ya ba su damar gudanar da addinin su wanda ya yarda masu da shi shine musulunci wala yumakkinanna lahum dinahum allazi tazalahu wallahi sai Allah ya ba su damar gudanar da addinin su wanda ya yarda masu da shi ya Allah ya sa sharadi ya ce su bar shirka ya abuduna ni la yushrikuna bi shay'a su bauta mini ni kada in ji Allah ya ce su daina shirka in suka yi haka to su jira alƙawalin Allah Allah ba ya saba alƙawali Allah ta'ala ya ce a wata aya kafirai wato wasu annabawa Allah yake ba mu labari cewa da su da waɗanda suke tare da su sai sha wahala wajen rayuwa tare da kafirai har sai da ya kai lokacin da kafirai suka ce wa qala allazina kafaru li rusulihim kafirai suka ce ma annabawan su la nukhrijanna min ardina za mu hudda ku daga ƙasar mu ka kullun kafirai cewa suke ƙasa ta su ci za mu hudda ku daga cikin ƙasar mu aw la ta'udunna fi millatina ko kuma ku dawo cikin addinin mu ku bi mu ana cikin wannan guguwar fa auha ilaihim rabbuhum sai ubangijin su yayi masa wahayi yace la nuhli kanna zalimin lokaci yayi wanda wallahi za mu hallakar da azzalumai wala nuskinannakumul arda min ba'dihim kuma za mu sa ku zauna cikin ƙasa daren dakan bayan mutuwansu bayan Allah ya hallakar da su kenan wayannan ayoyin da muka karanto yan uwa musulmi da ma sauran ayoyi masu yawa a cikin alkur'ani duka ayoyi ne wayanda suke tabbatar da cewa cin nasara kullum yana tare da wanda ya bi Allah in baka bi Allah ba babu zancen nasara gare ka ko ka ga wani alamun ɗaukaka da ci gaba ya ga abin wallahi ta lalace mai kamar sake Allah yake maka babu nasara ga wanda yake Allah ko ya bi Allah kullum nasara tana nan ga waɗanda suke mabiya Allah don haka wato mu riƙe addinin mu na musulunci mu bi Allah sau da ƙafa wanda yake da baraka ko gibi a cikin biyayyar da yake ma Allah ya gyara wanda tarbiyyar gidan shi akwai matsala ya yi ƙoƙari ya gyara wanda wajen mu'amalar shi akwai rashin bin Allah ya yi ƙoƙari ya gyara wanda cikin ayyukan shi akwai ciwa-ciwa ya san musulunci ya hana ya yi ƙoƙari ya gyara mu gyara ɗabi'un duk inda kake musulmi a duk inda kake aiki ka tafi tare da musulmincinka ba a zuwa wajen aiki a bar musulunci gida musulunci yana tare da kai duk inda kake kuma kai musulmi ne ɗari bisa ɗari nauyin mi za ka ji wajen kai kanka ka nuna kai musulmi ne a kafiri bai ji nauyin yin kafirci ba da shan giya shi da cin aladan shi da yin duk wani sakarcin da kafirci ya kumsa kai ka dora jin ɗarɗarɗar wajen ka bai Allah ko wajen ka yi addinin ka saboda haka ya mu musulmi mu dawo ga addinin mu na musulunci mu rike sai Allah ya cika mu alƙawarin da yayi na ba mu nasara da ɗaukaka da rinjaye da galaba Allah ta'ala ya rayar da mu musulmi sannan ya karɓi mu muna musulmi a ranar alkiyama Allah ya tada mu cikin tawagar musulmi Allah ta'ala ya ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ya kaskantar da kafirci da kafirai Allah ta'ala muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka ba mu damuna mai albarka ka ba mu abincin dabbobi da mutane Allah ta'ala ka arzuta mu arziki wanda zai wadatar da mu game da neman na kafirai Allah ta'ala ka sanya albarka da rahama da alkhairi da zaman lafiya da sanyin rayuwa da natsuwa da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu ta Nijar. Duk wanda yake neman ya tada zaune tsaye ko ya kawo guguwa ta bala'i ko fitina Allah ta'ala ka shiryar da shi in ka kaddara mai shirya. Idan baka kaddara mai shirya ba Allah ta'ala ka rugurguza shi ka rugurguzar da al'amuran shi. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki. Ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki. Ka shiryar da mu ka shiryar da shugabanninmu ka ɗora mu akan hanya mafificiya wadda kake so ya Allah ya Allah ka raba mu da asara ka raba mu da fadawa cikin ciya da matsala da tsiwa da Allah ta'ala ka raba mu da zama a tsumma ya Allah ka raba mu da fitina da jaraba da bala'i da katai ya Allah duk wanda yake son ya kawo hargitsi ko ya kawo abin da zai tada hankulan mutane ana zaune lahiya Allah ta'ala in mai shiriwa ne ka shiryar da shi idan ba mai shiriwa bane Allah ta'ala kai ne alqawiyyu aljabbar almutakabbir kai ne wato zintiqam shadidul intiqam ya Allah ta'ala ka nuna mamu cikar ikon ka akan shi Allah ta'ala ka karya shi ka tarwasa shi ka rugurguza al'amuran shi Allah ka hirgita shi ka haukata shi ka tarwata tsarin shi ya Allah duk wanda baya san ci gaban addinin musulunci yake ma musulunci zagon kasa a cikin Niger da mulkin shi ko da alƙalamin shi ko da tunanin shi ko da dubarar shi ko da wayen shi ko da ƙarhin shi ko da wani abu da ka mallaka mashi ya Allah mun roƙe ka ka mashi fadamdama Allah ka aza mashi ciwon lamisas Allah ka sa ya mutuwa zana Allah ka nuna mamu cika ikon ka da ƙarhin mulkin ka akan shi duk wanda zai kama duk wanda zai ba da gudunmuwa wajen kawo matafiyar musulunci cikas ko ɗan ƙaƙa ne a cikin ƙasar mu ta Nijar ya Allah in ka kaddara mai shiriwa Allah ka gaggauta shiryar da shi idan kuma ba shiryayye ba ne ya Allah ta'ala mun damka shi ga hannunka kai mashi damka dambun ba'u Allah ta'ala ka dunkule shi ka tattaro bala'i da jaraba da masifa da kata'i da katira ka dora a kan shi ya Allah ya Allah duk inda ciwo yake da cuta mai hirgata mutum ya haukanta mutum ya tarwata jikin mutum ya lalata shi Allah ka aza mashi ka aza mai ciwon kazuwa da kasbi da sida da Allah ta'ala ka ada mai kwalara da kyaya Allah ta'ala ka ada mai tabkeken makero wanda baya warkewa dindindin tsakiyar kai Allah ta'ala idan mulki yake takama da shi Allah ka amshe kai ne malikal mulk idan karhi yake takama da shi Allah ka raunanar da shi ka daf ka dafkwamar da lamarin shi ya Allah idan wani abu yake takama da shi wanda ka bashi Allah ta'ala ka amshe kayan ka in kuɗi gare shi Allah amshe su mai dace talakatun in birni yake Allah mai dace kauye idan kauye yake Allah bar shi can wurin hayya hallaka matsayi da sama
الله أكبر الله أكبر